أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا بيو قوة رمضان وتعنا ترى أجير وتنمي مسلم في هجرة من الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1447 muna ma Allah ta'ala godiya da ya sake dawowa da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma muna bisa kan suratul fathi sura ta 48 a jerin surorin alkur'ani mai girma mai awi 29 karatunmu da ya gabata mun tsaya bisa kan aya ta biyar a yau da izinin Allah ta'ala za mu dora bisa kan aya ta shidda na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا Allah ta'ala ya ce wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqat kuma yayi azaba ga munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikat da mushrikai maza da mushrikai mata adh-dhannina billahi dhanna saw' waɗanda suka yi zato ga Allah mummunan zato alaihim da'iratu sau akan su kewaye na mugun abu yake wa ghadiballahu alaihim kuma Allah yayi hushi da su wa la'anahum kuma ya tsine masu wa a'adda lahum jahannam kuma yayi masu tanadin wutar jahannama wa sa'at masira kuma makoma taimun Allah ta'ala bayan ya faɗi sakamako na al-fathul mubin buɗi wanda yake mabayyani ya faɗi sakamakon shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sakamakon haka ga masu imani sannan sai ya faɗi kuma sakamakon wannan buɗin yanda zai ƙare akan munafikai da mushrikai Allah ta'ala ya ce yayi azaba ga munafikai maza da munafikai mata kaga kai tsaye bayan Allah ya gai aljanna da makoma ta masu imani da gafarar da Allah yi masu sai ya faɗi azaba da ya tanadi ga munafukai maza da mata kenan wannan ayoyin suna kama da ayar da take ƙarshen suratul ahzab da Allah ta'ala ya ce innahu kana zaluman jahula sai ya ce li wa'aziballahu munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minati wa kana Allahu ghafurar rahima to haka nan Allah ya maimaita kwatankwacin haka nan anan Allah ya gabatar da ambatan munafikai kamin mushrikai saboda munahuci hatsarin shi yahi girma yahi hatsari yahi muni akan mi akan kafirci da shirka ce ka gani kaga shi munafiki yana cikin musulmi za a yi sallah da shi za a yi duk abin da ake da shi na aikin alheri amma tare da haka sai musulunci ya nuna munafiki yahi muni akan kafiri tantagarya saboda shi kuntata ma musulunci da musulmai yake gashi ya zo ya nuna kamar shi ma ya yarda amma ƙarya yake bai yarda ba to wannan cutar wadda yake ma musulunci da musulmai haɗi da kafircin da yake daddala a cikin zuciyan shi shine ya zama sakamakon shi ya zama ya himuni akan tantagaryar kahuri a ranar alkiyama kahuri sai ya hi sauki ya fi samun sauki cikin wutar jahannama akan munafiki innal munafiqina fi darkil asfal minan nar Allah ta'ala ya ce lalle munafikai suna cikin kwazazzabe na ƙasa na wuta to kaga kenan azabar munafiki ta hi azabar kafiri Allah ma mutsari game da munafici yasa Allah ta'ala ya ce domin yayi azaba ga munafikai maza da munafikai mata sai ya fara ambaton su saboda sun hi hatsari wal mushrikina wal mushrikat da mushrikai maza da mushrikai mata adhannina billahi dhanna saw waɗanda suka yi ma Allah zato mummunan zato to kaga nan Allah ta'ala ya faɗi laihin mushrikan da munafikai shine mummunan zato da suka ma Allah malaman tafsiri suka ce wannan mummunan zato shine sun yi zaton idan manzan Allah ya huta sulhul hudaybiya wato hudaybiya da manzan Allah huta sun yi zaton kawai babu shi babu dawowa ba su dawowa shi yasa ma munafikai sun ce wato inna muhammadan wa ashabahu akalatu ra'asin la yarji'un suka ce ai annabi muhammad da shi da sahabban shi akalatu ra'as a larabci an ce akalatu ra'as ana nihin jama'a yan kaɗan waɗanda suna canye sa guda ko raƙumi guda kenan kai guda suke canyewa na dabba da haka kenan basu da yawa ku ma'ana munafikai suna nihin shi manzon Allah da shi da sahabban shi yan tsiraru ne yan kwarori ne in suka tahi kawai kwamce su za a yi ba za su dawo ba wannan sirrin da kuma abin da suka kulle a zuciyansu na wannan mummunan zaton shi yasa ba su bi su ba manzo Allah ya nemi su taho a tai suka ce a ina su suna da uzuri dukiya da iyali wa zai kula masa da su in suka huta suka ki huta amma suka bari a zuciyansu cewa ai ko sun tahi ba su dawowa to sai Allah ta'ala ya dawo da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi da sahabban da suke tare da shi salim alim babu wanda aka makotar gaɗi ko sarɗe babu wanda ya hasali sai riba da suka ciwo to su kuma munafikai sai zama wannan mummunan zaton ya ja masu mummunar ukuba da su da mashirikai to wannan aya kuma tana karantar da mu Allah ba ya san mummunan zato to haka sauran ayoyi na alkur'ani suka nuna kullum ka yi ma Allah kyaukyawan zato amma in ka yi ma Allah mummunan zato to yana cikin abin da Allah yake tanadin azaba saboda shi mummunan zato yana cikin laihi mahi girma wanda ake saba ma Allah da shi saboda kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗi yace akwai wani asali mai girma wanda shine ya kashifi sirral mas'ala zai bayyana sirrin mas'ala yace wa huwa anna isa'ata dhanni billahi azza wa jalla min a'zami dhunub muna na zato ga Allah mai girma da ɗaukaka yana daga cikin mahi munin zunubi mahi girman zunubi li'annal musi'a li'annal musi'a zanna billah qad yadhunnu bihi ma la yaliqu bi kamalihi almuqaddas domin duk wanda yake muna na zato ga Allah to yakan iya yayi zato ga Allah wani zaton da bai dace da cikar Allah ba Allah yana da cika ta kowane bangare shi cikakke ne to in ka muna na mai zato yanzu ka shingina mai tawaya domin in kai zaton Allah ba zai taimake ka ba to kenan bai kasashe ne shi ba zai iya taimakon ka ba idan kai zaton Allah ba zai taimaki musulunci ba da musulmai ba zai ba su nasara ba to nan ka jingina tawaya ne ga Allah da kai da wanda ya bauta ma gumki duk zaton ku iri ɗaya saboda shi mushriki yayi zaton cewa Allah ba a roƙon shi kai tsaye kenan mi yama Allah zato mummunan zato ya yi zaton Allah wato girman shi ya hi gaban a ce a roƙe shi kai tsaye sai dai abu ta hanyar wali ko abu ta hanyar ƙunƙu ko abu ta hanyar icce ko abu ta hanyar wani wai haka yake zato to masu wannan mummunan zaton sun ma Allah mummunan zato domin sarakuna da masu mulki su ne kasassu su ne ba a zuwa wajensu dole sai an bi ta ministrori da sauransu amma shi Allah cikakken sarki ne mai cikakken iko mai cikakkiyar kamala ta gaba da baya ta sama da ƙasa ta ko'ina Allah baya da tawaya su ma abin da ya sa ba ka iya zuwa gare su sai ka bi ta wani saboda tauyayyu ne kasa su sun san ka ne ba su san ka ba kenan sai ka bi ta wanda ya san ka tukwana sun san ka ne ba su san ka ba sun san bukatar ka sun san manufanka sun san kai mutumin kirki ne ko mutumin banza da alheri ka zo ko da sharri kwaɗe su za ka yi koko da gaske bukata ce za ka gaye masu kaga ba su sani ba ko amma shi Allah fa Allah ya san ka don haka ka tahi direct kakka ta indirect in dai Allah ne za ka wajen shi amma su waɗanda ba kenan duk wanda ya ce shi ba zai roƙi Allah ba kai tsaye sai ya bi ta wani to ya mu Allah mummunan zato domin ya yi zaton Allah ta'ala ko dai ka yi zaton ba zai karɓi addu'an ka ba dole sai ‘yan ka raba ga wani ko kuma ka yi zaton a mummunan zato alƙur'ani ya nuna yana cikin manya-manyan laihuhuka wanda Allah yake azabtar da masu su ce sa nan gaba ma Allah ya maimaita haka yace bal zanantum allan yanqalibar rasulu wal mu'minuna ila ahlihim abadan wa zuyyina zalika fi qulubikum wa zanantum zanna sawi wa kuntum qauman bura ku dai kun yi zaton manzon Allah ba zai dawo ba da shi da wato masu imani ba su dawowa zuwa ga iyalansu aka- kuka kawata wannan mummunan zaton a zukatanku kuka yi mummunan zato kuka zama mutane hallakaku haka cikin suratu ali imran Allah ya faɗi munafikai yace wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra alhaqqi dhanna aljahiliya wasu jama'a su zukatansu sun dame su suna yi ma Allah zato mummunan zato irin zato na jahiliya haka a cikin wato suratu safat Allah ta'ala ya ba da labari annabi ibrahima ya ce ma mutanen shi ma za ta abudu na mi kuke bauta a ifkan alihatan duna Allah turidun shin kyarkyaran ƙarya na alloli kuke nihi koma bayan Allah fa ma zannukum bi rabbil alamin to mi kuka yi zato ga ubangijin halittu wani irin zato kuka ma Allah har kuka ga shi bai kamata ku roƙe shi shi kadai ba ko ku bauta mai shi kadai har sai kun zo kun hada da wasu ababe fa ma zannukum bi rabbil alamin wa qad abattum ghayrahu mi kuke zato game da ubangijin tahalikai bayan kun riga kun bauta ma wani wanda ba shi ba idan kuka hadu da shi haka a cikin suratu sada Allah ta'ala ya tabbatar da cewa yana cikin mummunan zato wanda Allah yake ukuba akan shi shine kai zatan rayuwar wanda ya bi Allah za ta zama ɗaya da rayuwar wanda bai bi Allah ba ko rayuwar kafiri za ta zama daidai da rayuwar musulmi in ma zuciyanka ta yi wannan zaton to mummunan zato ne kai Allah ya ce wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma bainahuma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa wailul lil ladhina kafaru minan nar am naj'alu alladhina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ardi am naj'alu al muttaqina kal fujjar kenan kaga Allah bai son mummunan zato idan ya kai kafare cikin wuta zai faɗa masu dalilin da yasa kuka shiga wutan nan kuka zama ɗan asara shine mummunan zaton da kuka ma Allah wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahatum min al-khasirin Allah zai ce masu wannan shine zaton ku wanda kuka yi ma Allah wanda ya hallakar da ku kuka waye gari cikin waɗanda suka tabka asara Allah ta'ala ya faɗi a suratul inshiqaq cewa yana cikin mummunan zato kai zaton cewa in ka mutu shikenan ƙasa za ka bi daga duniya sai Kaduna Allah ta'ala cewa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira in innahu kana fi ahlihi masrura sai ce innahu zanna allan yahu yayi zaton ba zai dawo ga Allah ba bala inna rabbahu kana bihi basira a takaice kenan yana cikin zunubi mahi girma wanda ake sabon Allah da shi muna na mashi zato ce sanan Allah ta'ala ya ce waɗanda suka yi mummunan zato ga Allah sai Allah ya ce alaihim da'iratu sau wata kewayen mugun abu ya tabbata a kansu kenan duk yanda suke zaton ta je ta dawo ta kewayo dai kashe su za a ta je ta dawo ta kewayo dai karshe ba su dawowa sai Allah ce to wannan kewayen zai kewayo na mugu abu ya dawo a kansu alaihim da'iratu sau wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira da jin wannan ukubobin da Allah ya tanada ka sallahi babban dan haka mummunan zato yana da girma wajen Allah Allah ya ce ya yi hushi da su Allah ya ce ya cine masu albarka Allah ya ce ya masu tanadin wutar jahannama waɗannan ababen guda uku ko guda ɗaya Allah ya da mutum to ta ƙare mashi ta ƙare mai a duniya ta ƙare mai a lahira to balle an haɗa ma guda ukun gaba ɗaya kowanne shi da karan kanshi shi kaɗai diplom ce cikakka wadda take shaida cewa kai cikakken ɗan wuta ne a cikin wutar jahannama kai masu gida ne kana da plus taka ta daban ba wai gulgusa ma bane za a yi kai masu abin ne to ballantana Allah ya haɗa guda ukun nan hushin Allah tsinuwar Allah wutar jahannama kaga hushin Allah wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa Allah ya ce duk wanda hushi na ya sabka akan shi to wannan ya hallaka ya gama ba sai dai wani kaga tsinuwar Allah Allah ya ce wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira duk wanda Allah ya tsine mai albarka to ba za ka taba samun wanda zai taimake shi ba shi wannan an gama da shi shi ma kaga wutar jahannama rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wama lizalimin min ansar Allah yace duk wanda ka sanya shi cikin wuta to shikenan ka wulakantar da shi ka kunyatar da shi Allah mu tsari da wannan na'am ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما walillahi junudu samawati wal ard kuma Allah shi yake da rundunar sammai da kasai wa kana Allahu azizan hakima kuma Allah ya kasance mabuwayi ne kuma mai hikima Allah ta'ala ya ce walillahi junudu samawati wal ard wannan maimaitawa Allah ya bayan ya faɗi kwatankwacin haka a can baya ko rundunar sammai da kasai gaba ɗaya duk inda wata runduna take a sama ko a ƙasa kayan Allah ne mallakan shi ne nashi ne yakan yi amfani da wata runduna daga cikinsu ga wanda ya ga dama don haka nashi ne kuma Allah ta'ala mabuwayi ne babu mai imashi hakiman mai hikima ne yana tahiyar da lamari yanda ya dace komi Allah yana dora shi inda ya dace idan kaga kai kaza kake so sai Allah bai baka ba to yayi abin da ya dace ne saboda shi hakiman ne idan Allah ta'ala wato ya batar da wani ya shiryar da wani hakiman ne yayi yayi aikin shi ne na matsayin mai hikima ya dora bata inda ya dace a dora shi ya dora shiriya inda ya dace a dora ta Imam al-Qurtubi Allah yi mai rahama da yazo tafsirin wannan aya sai ya ce walamma jara sulhul hudaybiya qalabun ubay lokacin da sulhul hudaybiya ya gudana sai shugaban munafikai ibnu ubay ya ce yace mi yace ayazunnu muhammadun annahu idza salaha ahla makkata la yabqa lahu aduwwun shin yanzu annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana zatan idan ya sulhanta da mutanen makka shikenan zai zauna babu maki tare da shi sai yace aina farisu war rum ina farisawa ina rumawa kenan shi shugaban munafika yana ganin ko da an sulhanta da mutanen maka to har yanzu akwai saurare na akaba don haka yake faɗi cikin mutane wai yanzu shi muhammadu da ya je sulhu da su shin yana zaton in ya sulhanta da kafiran makka shikenan zai zauna salim alim ba makiya yo ina farisawa mutanen faris ina rumawa mutanen rum fa bayyana Allahu azza wa jal shine sai Allah mai girma da daukaka ya bayyana cewa anna junudas samawati wal ardi aktharu min farisa war rum cewa rundunar sammai da kasai waɗannan sun hi farisawa da rumawa sai sa bayan magana shi sai Allah ya ƙara cewa walillahi junudus samawati wal ard Allah shi yake da rundunar sammai da kasai kai kana zancan farisa da rum Allah yana ma maganar runduna gaba ɗaya ta sama da ƙasa tashi ce wa kana Allahu azizan Allah ya kasance mabuwa wayi ne babu mai iya karawa da shi kuma ko mutum ya gwada ba zai yi nasara ba saboda shi azizan ne hakiman sannan kuma mai hikima ne na إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه وتسبحوه بكرة وأصيلا إنا أرسلناك للمم أيكوك شاهدا كنا مي شيدا ومبشرا كنا مي البشر ونذيرا كما كنا مي غرغدي litu'minu billahi wa rasulihi domin ku yi imani da Allah da manzon shi wa tu'azziruhu kuma ku girmama shi wa tuwaqqiruhu kuma wato ku kama mashi wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma ku tsarkake Allah sahe da marice Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka ya kai dan aiken Allah annabin Allah inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka shahidan kana matsayin mai shaida wace irin shaida kana shaida akan duk abin da ya dace a yi shaida da shi don haka manzon Allah zai yi shaida akan cewa ya isar wa al'ummar shi da saƙo kamar yadda kata da ya fassara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaida akan abin da al'ummar shi suka aikata na alheri da sharri domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abin da ka aikata alheri ne ko sharri ya san shi aka aiko da saƙon addini in kai shirme cikin addini wanda baya cikin sakon shi ya san ba daidai kai ba baka karbi sakon shi ba wani abu ne kai ka ji ka kama can na gehi don haka shine mai shaida akan abin da al'umma shi za ta aikatawa na alheri ko na sharri sannan a ranar alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi shaidu ga al'umma shi yayi shaidu gare su cewa ya isar musu da sako yayi shaidu a kansu cewa sun aikata ayyuka na alkhairi ko na sharri kamar yadda Allah ya faɗi a cikin suratu Al-Hajji yace litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida domin ku al'umman manzon Allah ku zamo masu shaidu ga mutane shi kuma manzo ya zamo mai shaida akan ku haka ya faɗi cikin suratul nisa yace fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ta kaka idan muka zo da mai shaida daga cikin kowace al'umma kuma muka zo da kai a matsayin mai shaida ga waɗannan al'ummomin haka ya faɗi cikin suratun nahali Allah ya ce wa yawman nab'athu fi kulli ummatin shahidan wa ji'na bika shahidan ala haula ranar da zamu tado mai shaida a cikin kowace al'umma kuma mu zo da kai matsayin mai shaida akan waɗannan don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya aiko shi a matsayin shahidan mai shaida wa mubashiran kuma Allah ya aiko shi a matsayin mai albishir to mai albishir in aka ce mai albishir ne shi to duk inda mai albishir yake yana buƙatar wasu ababe tare da shi na farko yana buƙatar wanda za ya ma albishir din suwa ne na biyu yana buƙatar abin da zai yi albishir da shi shi menene zai albishir da shi na uku yana buƙatar wato sakamakon da zai biyo bayan haka to manzo Allah sallallahu shi mai albishir ne wa zai ma albishir wanda zai ma albishir sune masu imani wanda suka kiyaye dokokin Allah mutanen da suka hada tsakanin imani da Allah da kuma aikata ayyuka na kwarai sannan da nisantar ababen da Allah ya hana na sabon Allah to waɗannan su ne wanda manzon Allah yake mai albishir menene abin da zai masu albishir da shi abin da zai masu albishir da shi shine sakamako mai girma shine gidan aljanna da Allah ya masu tanadi kuma yana masu albishir da cewa imanin nan da tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah yana wajabta samun alkhairai tun a nan duniya yana wajabta samun alkhairai a cikin addini sannan kuma a lahira yana wajabta samun tabbataccen gida na aljanna wanda dawwama ne dindindin babu zancen hita to kaji wannan shine mai albishir waɗannan su ne wanda za a ma albishir wannan shine abin da za a yi albishir da shi sakamakon haka shine ayyukan da suke lizumta samuwar haka shi yasa Allah ta'ala ya faɗi haka ƙarara cikin suratul ahzab yace wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allahi fadlan kabira kayi wa masu imani albishir kinan kaga waɗanda ake ma albishir masu imani ne ko kayi wa masu imani albishir bi anna lahum min Allahi fadlan kabira cewa suna da falala mai girma a wajen Allah irin haka ne Allah ta'ala ya faɗi a suratul isra'i yace inna hadal qur'ana lalle wannan alqur'anin da kake gani ya hadilil lati hiya aqwam yana shirewa zuwa ga tafarki wanda wanda yake mahi tsayuwa ya ce wa yi bashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabira kuma yana albishir ga masu imani waɗanda suke aikata ayyuka na kwarai cewa suna da lada mai girman gaske haka Allah ta'ala ya faɗi a cikin suratul kahfi yace qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana domin ya albishir ga masu imani waɗanda suka aika aikata ayyuka na kwarai lalle suna da sakamako wanda yake kyaukyawan sakamako cikakke haka ya faɗi a ƙarshen suratu maryam Allah ta'ala ya ce wato fa inna ma yassarnahu bi lisanika litubashshira almu'minina wa tunzira litubashshira bihi almu'minina wa tunzira bihi qauman ludda ai mun saukake wannan alqur'anin ga halishan kane litubashshira bihi mu'minina ko muttaqinin litubashshara bihi almuttaqina domin kai albishir ga waɗanda suke kiyaye dokokin Allah da shi dan haka masu imani masu takawa sune ake manzon Allah yake yi wa albishir albishirin da yake yi masu shine samun cikakkiyar rayuwa mai daɗi a nan duniya sannan kuma haka a lahira to kuma wannan babu kwankwanto babu makawa duk mutumin da ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karɓa kiran shi ya bi Allah ya nisanci sabon Allah to tabbas rayuwar shi ta zama tsarkakakkiyar rayuwa a nan duniya kuma sai ya ji daɗin rayuwar shi kullum in mun ana zancen jin daɗin rayuwa ayoyin qur'ani sun nuna Allah ya ɗauki alƙawari kuma Allah bai saba alƙawari duk mai imani na gaskiya sai Allah ya jiyar da shi daɗi a rayuwar shi ta duniya kuma a lahira ma haka ko to yanzu shi wani abin da yake hange ka san wani kwakwalwar shi irin ta yan filoci ba ta ja kawai shi abin da yake gani wai to an ce duk wanda ya imani zai yi rayuwa mai daɗi ya aka yi mu yanzu mu masu imani ne amma kuma muna cikin kuncin rayuwa e kafirai su ma suke cikin jin daɗi su suke holewa to ya abin yake kenan shi bai gane ba to saboda kwakwalwarka bata san menene jin daɗin rayuwa ba kai abin da ka ɗauka shine jin daɗin rayuwa shine ka samu kuɗi e ka aza shine jin daɗin rayuwa inda samun kuɗi shine jin daɗin rayuwa ya ake manyan masu dukiya suke halbe kansu ka taɓa jin wanda jin daɗin rayuwa ya kai kawo kawai ya kashe kanshi ai da kaga mutum ya kashe kanshi to kuncin rayuwa ne da rashin jin daɗin rayuwa munin rayuwa da rashin jin daɗin ta shi yasa ya kashe kanshi ba da jimawa ba ma a nan amerika wani shahararren mutum cikin masu arziki ya kashe kanshi mi abba ya da mi abba ya mallaka ba a cikin duniyan nan to abin da dan adam yake so amma ya- wato da ya ji kunci ya kai masa na rayuwa ka dirka ma kanshi bindiga to jin daɗi ka gaya mana in dai jin daɗi yana sa mutum ya kashe kanshi to wannan ma'aunin ya isa ya tabbatar maka da cewa duk inda musulmai suke a duniya suna cikin jin daɗin rayuwa domin tabbas bincike ya nuna ƙasashen da musulmi musulmi suka fi yawa to nan ne ƙasashen da suka fi ƙaramcin kashe kansu amma duk ƙasashen da babu musulmai to wannan ƙasai sai ka samu tana cikin ƙasashen da al'umma ta fi yawan kashe kanta ka je ka bincika ka ji wasu ƙasashe a cikin shekara ɗaya ko mutum nawa ke kashe kanshi in ka- duk ƙasashen manyan ƙasashe wanda kuke ganin su ne ƙasashe masu ci gaba man- wanda suka yi nisa ku bincika waɗannan ƙasashen a cikin shekara kowace shekara mutum nawa ake samun yana kashe kanshi to in ka kare wannan bincike sai ka dawo kasashen musulmi su kuma inda ke da kwai musulunci a shekara mutum nawa ake samu yana kashe kanshi wannan ma'aunin zai tabbatar maka da suwaye suke cikin jin daɗin rayuwa ai ka san dai kashe kai ba yiwa mutum yana cikin jin daɗin rayuwa yana holiya kawai kashe kanshi to wannan ma'aunin wani likita ya yi bincike da wannan ma'aunin ya gano cewa lalle babu inda ke da kwai daɗin rayuwa sai ɓangaren musulmi don haka wannan alkawalin na Allah ba ya tashi Allah zai yayi alkawalin duk wanda ya imani ya aikata ayyuka na kwarai ko da ya waye gari baya da ko sisi baya da ko dala to za ka ka samu zuciyar shi fes ba kunci ba zugi babu damuwa ba ya jin wani radadi to shi kafiri ba haka yake ba wannan ya fi komi daɗin rayuwa ba abin da ya fi daɗin rayuwa kamar a ce zuciyanka fes take baka da wani zugi baka da wani damuwa baka da wani bakin ciki baka da wani takaici baka da wani zulumi baka zuwa kai tagumi na awa shidda ka rasa yadda za ka yi a kai zuciyanka akwai Allah ciki saboda haka duk wata musiba kana samun saukin ta in ta bujiro ma a zuciyanka to wannan shine daɗin rayuwa in baka san daɗin rayuwa ba daɗin rayuwa su kutum shine zamo Allah ke cikin zuciyanka ba wani ba amma da zaran ya zama wani ne wanda ba Allah ba to kai ka shiga cikin takaicin rayuwa da wahalar rayuwa gwalgwadon girman abun gwalgwadon girman wahalarka don haka Allah ta'ala ya turo annabi dan yayi albishir ga waɗanda suka yi imani da alherai na duniya da kuma alherai na lahira Wa- eh, Allah ta'ala ya ce wa mubashiran sai ya ce wa nazira kuma kana mai gargadi to shi ma mai gargadi kullum ya ka ce mai gargadi shi ma yana buƙatar abin da mai albishir yake ba buƙata don mai gargadi yana buƙatar suwa zai magargadin sannan yana buƙatar menene zai gargade su game da shi to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gargadi da jan kunne gawa ga mutanen banza mujirme masu aikata laihi fajirai Allah yana gargadin su gargadin da yake musu shine idan ba su kiyaye ba idan ba su dawo ba game da ayyukan su na sabon Allah to akwai matsala da za ta bibiye su akan laifukan su tun a nan duniya sannan akwai matsananciyar matsala a lahira wadda ita ce shiga wutar jahannama kuma shiga ta dindindin to kaga in kana son sharhi akan wannan wato shahidan wa mubashiran wa nazira sai ka karance qur'ani gaba ɗaya da dukkan hadisan da manzo Allah ya zo da shi domin gaba ɗayan su suna sharhi akan wannan ma'anan ne shi yasa wannan shahidan wa mubashiran wa nazira shine wato takaitaccen sakon da Allah ya turo annabi da shi ana wannan ayat ta takaice suratul ahzab ta ƙara faɗaɗawa ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kaga ita ta faɗi cewa banda waɗannan guda uku to kuma sai ta ƙara wasu guda biyu shine mi wa da'iyan ila Allah bi idnihi an turo shi dan ya zamo mai kira zuwa ga Allah da izinin Allah kuma an turo shi dan ya zamo sirajan munira hitilla mai haskakawa ita kuma hitila mai haskakawa kaga tana buƙatar duhu ko kenan wannan ya nuna ashe cikin al'umma wanda kan suke cikin duhu aka turo shi lalle ka yana cikin duhu lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sai Allah ta'ala ce litu'minu ko litu'minu billahi wa rasuli mana wannan turo wadda aka yi maka an turo ka ne litu'minu domin ku mutane ku yi imani billahi wa rasulihi da Allah da manzon shi a wata kira'a li yu'minu liyu'minu billahi wa rasulihi wa yu'azziruhu wa yuwaqqiruhu wa yusabbihuhu bukratan wa asila a wannan qira'a wato ta dace da siyakin aya wannan kuma litu'minu billahi wa rasulihi ma'ana domin ku imani da Allah da manzon shi kenan wannan manhaj ce ta sa Allah ya aiko manzon Allah don ku zamo kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah kun gazgata Allah kun gazgata manzon Allah wa tu'azziruhu وتعزروه التعزير التعظيم تعزروه تعظموه domin ku girmama shi وتعزروه ku girmama shi wasu malamai suka ce wa tu'azziruhu ana nihin wa tansuruhu ku taimake shi wa tamna'u minhu kuma ku bashi kariya suka ce at-ta'zir kalmar ta'zir tana nihin al-man'u hani shi yasa ma wato ukubar da ake yi ma mutum in ya aikata laihi in babu ukuba cikin qur'ani tashi sai ana kiranta da suna at-ta'zir ladabtarwa to at-ta'zir kin nan asalin shi ma'ana hani saboda ita ukubar tana hana shi aikata irin waɗannan miyagun ayyukan dan haka Allah ta'ala ce wa tu'azziruhu kenan ku bashi kariya ko kuma wa tu'azziruhu ku girmama shi wa tuwaqqiruhu kuma ku mutunta shi at-tawqir shine al-ihtiram girmamawa da mutuntawa wato waqiruhu kenan ku mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga daga nan shi sa Imam al-Qurtubi yace min huna al-waqf tam daga nan ake waqafi cikakken waqafi sai kuma a sake a ce wato sabbihuhu bukratan wa asila domin a bambance tsakanin damirin da yake koma zuwa ga manzon Allah da wanda yake koma zuwa ga Allah nan tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallam amma tusabbihuhu bukratan wa asila to wannan damirin yana koma zuwa ga Allah kenan tusabbihuhu ma'ana tunazzihuhu anin naqa'is ku tsarkake shi game da dukkanin ababe na tawaya sannan tusabbihuhu bukratan wa asila wasu malaman tafsiri sun fassara shi cewa at-tasbihu huna as-sala domin ku yi mai sallah bukratan wa asila sahi da marici kenan kalmar tasbihi tana zuwa da wannan ma'anonin akwai malaman tafsirin da suka fassara li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila cewa gaba ɗaya zama'ir anan suna komawa ne zuwa ga Allah kenan domin ku imani da Allah da manzon shi wa tu'azziruhu kuma ku girmama Allah wa tuwaqqiruhu kuma ku ƙara girmama shi ku mutunta shi wa tusabbihuhu bukratan wa asila kuma ku tsarkake shi ta hanyar sallah ko ta hanyar tasbihi sahi da marice cikin wannan aya Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mamu a dunkule haƙoƙin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da kuma haƙoƙin Allah sannan ya bayyana mama haƙoƙin da Allah da manzo suke tarayya a ciki kaga da farko da Allah ya ce li tu'minu billahi wa rasulihi anan haqqun ne al-mushtarak baina Allah wa baina rasuli haƙi ne wanda manzon Allah da Allah suna tarayya a ciki imani ana son mu imani da Allah ana son mu imani da manzon Allah kenan wannan haƙi na imani haƙin Allah ne kuma haƙin annabi ne in aka fassara imani a ma'anan shi na yaren larabci a tasdiq kenan duka dai ya hau akan haƙƙi ne al-mushtarak haƙƙin da Allah da Annabi suke tarayya a ciki shine gazgatawa dole ne mu gazganta Allah dole ne mu gazganta manzon Allah idan Allah ya bada labari ko da labarin mun hauda shi bisa sikelin kwakwalwa muka ga yaƙi hawa mun auna mun auna yaƙi bada wato mu gazganta shi saboda mun yarda shine Allah mun tabbatar da cewa kwakwalwar tamu ma shi ya halicce ta don haka ilimin shi ya tsallake ta ita ya halicce ta ya mata iyaka don haka in ka auna abu in dai magana Allah ce ka auna ka auna ka ya ki hawa ga hankalinka to kakka yarda ka ce za ka karyata saboda wai hankalinka bai gano ba kamar yadda wasu mujrimai suke yi sai su nuna ma ai abin bai hankali bai dauka don haka kawai ba yayyuwa to in duk abin da hankali bai dauka ba yayyuwa ne ai da gaba ɗaya mun kafirci domin shi musulunci cike yake da abubuwa waɗanda kawai tsabar imani ne da gazgantawa ake son kai ba wai auna su ba ga hankalinka ko kwakwalwanka saboda haka wato haƙƙin Allah ne in ya ba da labari akan abu mu gazgata shi ko mun gane ko ba mu gane ba ko mun fahimta ko ba mu fahimta ba ko mu tana ɗauka ko ba ta ɗauka dole mu yarda mu gazgata haka ma haƙƙin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi sallam. yana cikin haƙƙin shi mu gazganta shi tasdiquhu fima akhbara mu gazganta shi cikin duk abin da ya bada labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana zaune tare da sahabban shi sai ya ba su labarin cewa wani mutum yana cikin gonan shi yana aiki tare da saniya kawai sai saniyar ta juyo ta ce kai ka shaha mana lahiya kana ta wahalar da ni ni ba a halice ni ba don ka ɗora wahalar da ni irin haka sai wasu sahabbai suka ce subhanallah baqaratun tatakallam suka ce subhanallah saniya take magana kina suna gana abun baya dauka baya hawan kwakwalwa ko baya hawan hankali sai manzon Allah ya ce ni na gazganta wannan zancen kuma Abubakar Siddiqi ya gazgata shi a lokacin Abubakar Siddiqi baya wajen to kaga kenan manzon Allah ya karantar da mu cewa yana cikin haƙoƙin shi gazganta shi game da duk abin da ya bada labari duk abin da ya bada labari a gazganta shi wannan haƙƙin shi ne to sai haƙƙi wanda na manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama shi kadai ke bantaccen haƙƙin shi ne shine at-ta'ziru wat-tawqiru wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu shine at-ta'zimu wal-ijlalu wal-ihtiram girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da mutunta shi da darajanta shi wannan haƙƙin shi ne dole ne duk musulmi ya dora jin manzo Allah sallallahu alaihi yana da girma a zuciyar shi ya hi uwar shi girma ya hi uban shi girma ya hi matan shi girma ya hi diyan shi girma ya hi duk abin da ya mallaka girma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na rantsi da wanda raina yake ga hannun shi imanin ɗayan ku baya cika har sai na kasance ni ne na hisoyowa a gare shi sama ga kanshi sama ga uwayen shi sama ga ƴaƴan shi sama ga mutanen duniya baki ɗaya annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim haka yana cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi yana cikin haƙƙin shi ke bantacce girmama shi da mutunta shi sahabbai ka sun tsare wannan babu wasa in dai kan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wata rana wani sahabi yana tattaunawa da wani bayahudi sai bayahudi cewa ya a'a na rantse da wanda ya hihita annabi musa akan halittu gaba daya ya ai sai ta shahe wannan musulmin sai ya kan tsama ma bayahujan nan mari katsatsam sai da ya ga walƙiya ya ce mugun banza da wuhi kai kana nihin ka rantse da annabi musa ka rantse da wato Allah wanda ya hihita annabi Musa akan halittu kana nihin ya hihita shi akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi wata abinda musulmi ya fahimta cikin rantsuwar ba Yahudi kamar yana izgili ma ne bi yarda ba annabi Muhammad ya hi sauran mutane kenan kisa ya shata mai mari ba Yahudan ne sai ya rike kumcin shi sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ga wani musulmi nan ya mare ni kasan yawancin mai laihi bai ga abin da yi sai dai ga abin da aka mashi ya ce ga wani musulmi nan kawai kan tsama mana mari bai ga abin da ya ba sai manzan Allah sa aka kira shi musulmin da aka kira shi sai tambaye shi mi ya aikata ma mi ya maka mare shi haka sai ya ce wai cewa ya rantse da Allah wanda ya hihita annabi Musa akan halittu gaba daya shi ne na ware shi na ce yana nihin ya Allah ya hihita annabi Musa har akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kaga sahabbai ba su barin irin wannan ko dan kadan ne suka gano ka dan shaho mutuncin manzon Allah sallallahu ko da kadan ne to ba su kyalik don haka manzon Allah sallallahu yana cikin haƙoƙin shi a girmama shi a mutunta shi to bayan nan sai haƙƙin Allah wanda wannan na Allah ne shi kuma shi kadai manzan Allah ba ya shiga cikin shi shine wato sabbihuhu bukratan wa asila shine a tsarkake Allah a yi mai tasbihi wato ko dai a tsarkake shi ta hanyar yin tasbihi a gare shi ko kuma ta hanyar yin sallah a gare shi shi kadai sahe da marece na'am إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما Allah ta'ala ya ce innal ladhina yubayi'unaka lalle waɗanda suke yi maka goyon baya innama yubayi'una Allah kawai suna goyon bayan Allah ne yadullahi fauka aidihim hannun Allah yana sama ga hannayensu faman nakasa to duk wanda ya warware alkawarin shi fa inna ma yankutu ala nafsi to lalle ne yana warware shi ne akan kanshi wa man aufa bima ahada alaihi Allah kuma duk wanda ya cika alkawarin da yayi ma Allah fa sayu'tihi ajran azima to da sannu Allah zai bashi sakamako mai girma Allah ta'ala ya ce innal ladhina yubayi'unaka lalle waɗanda suke yi maka goyon baya wannan ana zancen bai'atul ridwan goyon baya wanda aka yi wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a sulhul hudaybiya wanda sahabbai suka zo suka goyi bayan manzan Allah sallam cewa ba gudu ba ja da baya in dai akan akan shi ne don haka ko da ma rugumuci ya kai a gudu to su ba za su gudu ba sai dai a mutu da haka suka ɗauki alkawali akan haka suka ɗora hannayensu akan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin tabbatar da wannan alƙawalin da kuma ƙarfafa shi shine Allah ta'ala yake yaban waɗanda suka aikata haka yace lalle waɗanda suka yi maka wannan mubaya'a to ai haƙiƙanin wanda suka mubaya'a shine Allah domin kai ɗan aiken Allah ne in suka karɓa maka sun karɓa ma Allah innama yubayi'una Allah ai kawai Allah suka yi ma wannan goyon baya yadullahi fauka aidihim don a ƙara ƙarfafa cewa Allah suka ma sai Allah ya ce ai hannun Allah ma yana sama ga hannayensu ta annan wasu jahilai sai suke cewa ai hannun manzan Allah hannun Allah ne wai saboda Allah ya ce yadullahi fauka aidihim suka ce ai hannun manzan Allah ne yake na wuri to wannan da ya ƙarya ne kamar yadda waccan ayan ma da muka fassara akwai masu mata wato magudi wajen fassarawa ko sai su ce ai kaga ayat ta nuna da Allah da annabi duk ɗaya ne kai in a zuciyanka kana ganin da Allah da annabi duk ɗaya ne har yanzu baka musulunta ba wallahi baka musulunta ba dole sai ka gano cewa akwai bambanci tsakanin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh suna cewa ai wannan ayat ta nuna ai da abu guda ne shi yasa Allah ta'ala ya ce inna litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu sai ya game damirin gaba daya bai bambance ba ai kai ne ka game shi kai ne ka game shi kuma kwakwalwarka ce ta game abin amma abin rarrabe yake Allah daban annabi daban annabi bawa ne Allah shi bauta masa ake yi shine mahalici annabi halitta ne Allah mahalici ne dole ka yarda cewa annabi shi da kanshi ma bauta yake bauta ma Allah yake shi kuma Allah baya bauta ma kowa sai dai a bauta mai saboda shine abun bautai amma in kana ganin wai Allah da annabi ka san wani sai nuna ma wai kamar tsananin kaunar da yake ma annabi ce ya rikide ya gano kawai annabin ma shine Allah saboda tsananin shi masoyan annabi ne to wannan ƙarya ce ita kauna ta annabi addini ne ko ba addini ba to duk abin da aka ce addini ne yana da ma'auni ba a mai awon igiya duk abin da aka ce addini ne to yana da ma'auni kuma yana da wato alamomi wanda shi addinin ya dora da haka tun da dai kaunar annabi addini ce to ba kai bane za ka zo ka shace ta san ranka ka ce in ka ga dama ka yi gullugudu ka ce so annabi ne in ka ga dama wato ka yi gyara ka ce so annabi ne in ka ga dama ka shantake ka miƙe ka yi rawa ka ce so annabi ne girgiza ka ce so annabi ne duk abin da ka ga dama sai ka ce so annabi ne da abin ya zama shirme da amma da duk kowane aiki ma sai mutum ya karya ce son annabi ne yake wanda ya shiga mota ya tuka ya ce duka son annabi ne yake wanda ya bodis ya ce bodis kin son annabi ne yake to wanda ya hau saman shigiwa ya ce ai waga kwarangar ya hau ne saboda son annabi ita ma shigiwa da ya komi mutum ya aikata to kenan abin zai zama kwama cala son annabi bai da haddi kenan to shi kuma son annabi addini ne wanda ake neman kusancin Allah da shi don haka Allah ya tsara yanda ya kamata a so annabin shi kuma ya ma son annabi iyaka karkace son annabi bai da iyaka wannan magana jahilai ce Allah ya sa son annabin nan yana da iyaka kuma dole ne ya zamo son Allah shine sama ga son komi sama ga son kowa a zuciyanka sannan sai son annabi ya biyo baya haka in ka ce a Allah da annabi duk guda ne to kai baka ma gano alƙiblan musulunci ba tukwana ka bar sallah kawai haɗin ka fahimci akwai bambanci tsakanin Allah da annabi domin in a ranka kana ganin ai da Allah da annabi duk abu guda ne don haka manzo an ta abin da za ka ma Allah kana iya ma annabi da abin da za ka ma annabi kana iya ma Allah wallahi bai kamata baka ci gaba da sallah akwai matsala kamata ya ka tsaya ka tsaye da sallah ka tsaye da duk wasu ayyuka naka sai ka je ka ƙara karatu ka gano bambancin da ke da kai tsakanin Allah da annabi in ba haka ba fa tarbuɗe ba ta cikin addini wannan abalo ne ake tarbuɗe amma a cikin addini ba ta yi in kai tarbuɗe cikin addini to matsala za ka samu shi yasa nan da Allah ta'ala ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim daidai ne da faɗin Allah wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah harama kenan ta'akidi ne na karfafa cewa lalle Allah ta'ala shine ya zartar shi ya aikata da haka yace faman nakasa duk wanda ya warware wannan alƙawalin da yayi fa inna ma yankufu ala nafsi to lalle ne kawai ya warware akan kanshi saboda cutarwar warware alƙawalin da uqubar warware alƙawalin da matsalar warware alƙawalin kanshi za ta karewa kenan bai cuci Allah ba bai zalunci kowa ba sai kanshi wa man aufa bima ahada alaihi Allah shi kuma wanda ya cika alƙawalin da ya yi ma Allah Allah ya ɗauki alƙawalin zai bashi ajran azima sakamako mai girma na'am
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا على رمى أنا نهي يا كرنتو آية وند ذا متاشي أكن سورة الصبر إذا الله يا كيم ودون haka insha Allah ta'ala kansu za mu tashi abinda makaranta na daidai Allah ta'ala ya amfani mu da shi ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ta'ala ya gafarta mu ya nuna mu su mu gyara rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma ghfir lana dhunubana ajma'in allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal wa na'udhu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amal اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل عباداتنا ونسألك العلا من الجنة اللهم صل على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل حين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ما ذكره الذاكر من الأخيار وسلم تسليما كثيرا مزيدا سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين